اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم بشرى لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تأتي لنا بالزفر إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سمى الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم muna bayani a cikin kafirai a jiya Allah ya ba da sifa na muminai a cikin aya guda hudu kafirai ko a cikin aya guda biyu to shi ne ce nan lazina kafaru ranar shafi 62 za ku duba yawwa 52 innan lazina kafaru ai mun fara bayani a ciki ko yawwa 62 an ganji ko 62 a sama innan lazina kafaru ka abi jahalin kama abu jahil wa abi lahabin da abu lahabi min al-kufa daga cikin kafirai sawa'un alaihim rike shi fam ta kama da shi sawa'un alaihim don hita da shi waje hita da shi can kamata shi can waje sawa'un alaihim an zartahum ka yi musu gargadi am lam tunzirin ko ba kai ba layin ba za su imani ba me yasa li ilmi lahi tabaraka wa ta'ala minhum saboda Allah ya riga ya san su wala ta dama fi imanin kakkai damanin yin imanin su akabar alhaqqu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari nabiyahu ya ba annabinsa labari anna haula il kuffari waɗannan kafirai la yuminu ba za su imani ba eh ba za su imani ba sawa sawa'un alaihim inzaru nabi sallallahu alaihi wasallam wa adam inzarihi wai ko annabi ya musu gargadi ko bai ba la yuminu ba za su imani ba kaga lam yaqul sawa'un alaika Allah bai ce sawa'un alaika ba sai ce sawa'un alaihim alaihim ba alaika ba an zartahum am lam tunzurhum kai gargadi ko ba kai ba ba za su imani ba a innal inzara shi gargadi wa adamul inzar da rashin yin gargadin lai sasawa ba iri ɗaya bane yi haƙƙin nabi haƙƙin annabi alaihi salatu wassalam dan haka fala yajibu alaihi tabligh fa huwa yajibu alaihi tabligh isar da aiki wajibi ne ga annabi in balaga to idan ko ya isar sawa'u man amana wa man lam yu'min fa huwa masabun ko dai mutum imani ko bai ba shi dai annabi za a bashi ladan shi na isar da aiki wa lakin al kuffar alladhina la yu'minuna sai wanda kafirai wanda ba su imani ba sawa'un alaihim inzarun nabi wa da min zari wai ko annabi ya gargadi ko bai ba su imani fa la yu'minuna abadan ilmu Allah alima Allah nabiyahu Allah ya sanar da annabinsa muƙaddaman abin gabatarwa anna haula la yu'minun na mutane ba za su imani ya kada dama'uhu dama'uhu domin tsammanin sa yanku su imanin a cikin samun mai imanin su fala ya qala lahu misli ma qalin dan kar irin abin da ya ku ga nuhu ya auku a gare shi kara irin na nuhu ba da makasa alfa illa hamsin amma bayan nuhu ya zauna shekara dubu ba hamsin yana kira zuwa ga Allah shekara dubu ba hamsin kaga ɗari tara da hamsin kenan auha ilai sai Allah ya mai waye ce inda hulan yumin min ƙaunika illa man ƙadaman nuhu cikin mutanen ka ba wanda zai ƙara imani da kai sai wanda suka riga suka yi ka gani shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin an ce mutum ashirin da biyar ya samu a wata waya an ce mutum tamanin daga nan Allah ce ba za a ƙara ba an gama to shi ne nuhu ya ce Allah duka halaka su baki da ya ce shi ya ba su ran mai imani Allah karka ba su eh ka halaka su an gane ko قال النبي صلى الله عليه وسلم مقدما اخبره هلاك ان هؤلاء لا يؤمنون Allah ya gaya mashi waɗannan mutane ba za su yi imani ba liyar la ya ɗama fi ima don kai ɗamanin imaninsu wa nuhu lama allamahu Allah tabaraka wa ta'ala nuhu lokacin da Allah ya san da shi anna qaumahu la yu'minun da'a alaihim bil halak da Allah ya gaya mashi cewa mutane ba za su imani ba sai musu addu'a duk a halaka su amma wan nabiyu sallallahu alaihi wasallam lama alima anna qaumahu la yu'minun ma da alaihim li annahu nabiyyu rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi annabi da aka gaya mai cewa ba za su imani ba bai masu addu'a ba me yasa saboda shi annabin rahama ne Allah ya ce da shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zama rahama ga talikai Allah tabaraka wa ta'ala asbata fi hadhihi al-aya ya tabbatar a wannan aya anna inzarahum yi masu gargadi wa adam inzarihim da rashin gargadin sawan alayhim duk ɗayan duk ɗayan wal kufaru asbatu ala wajhihim kawai sun tabbatar makawunan su shi ma haɗa batu a cikin zance da su da nabiyin hud ga annabin su annabi hudu sawan alaina aw afta am lam takun min alwa'izina haka suka ce mu hudu kai bari mu ga ma duk ɗaya ne fa wajen mu ko kai wa'azi ko ba baka zama cikin masu oho ka ji an zai ga mu fali hada yuzu bil akhirah don haka ne aka halin sa musu wannan kalma a lahira lama da khulun na lokacin da suka shiga wuta sai ka ji Allah ya ce isbiru ala tasbiru sawan alaikum isbiru ala tasbiru ku shigar da su wuta ai saudiya wala tukallimu ku shigar da su wuta ko ku yi hakuri ko ba ka ku yi oho duk ɗaya ne gare ku yadda suka gaya ma annabi hudu sawawun alaika wato awa afta ablan ta kumina kai duk ɗaya ne fa gare mu ko kai wa'azi ko ba ba kai oho duk ɗaya ne wajen mu in ya gajiya a gari ko kama ƙala lahu inna hu sawawun alaihim inzarin wa adam inzarin kamar da Allah ya ce gargaɗinsu da rashin duk ɗaya ne an gane ku inzaruhum annabuhum bin nar domin ya san wato ilmuhum bin nar domin sanin sa cikin wuta za su anna sabrahum wa adam sabrihim sawa hakurin su da rashin hakurin su da tsaye ne qalu bi anfusihim sai kuma ga sun faɗi da kawunan suka ce sawa'un alaina ajizi ina am sabarna malana min mahis a cikin wutar kenan kace kai duk ɗaya ne gare mu ko ma mun hirgita ko ma mun yi haƙuri a ina amsa barna malala min mai ba mu da makarkata ko mabauɗa sai mun shiga wutan la nan qalu sa'al alaina aw afta amlan tukun dan sun gaya mahudu ko kai wa'azi ko baka zama cikin masu wa'azi ba duk ɗaya gare ka katama Allahu ala qulubihim Allah ya sa rufi ya yimke zukatansu wato an ɗaure zuciya ba ta karɓan imani kafiri an ɗaure zuciyar shi ba wani alhairi bai shiga cikin zuciyar wasu saka saboda kaɗa ba'a ko ɗuri a alaiha wasu saka an yanke ta an ɗaure wala da hula hairu zuciya zuciyar kafiri alheri bai shiga ciki wa ala sam'ihim haka nan kunnuwansu mawadu ya wuraren ji wala in tafi wani ma yasa wani wani duk abin da suka ji na gaskiya bai musu amfani me yasa saboda an toshe kunnuwan wa ala ansarihim haka nan maganansu gishawa an samu rufi gida fala yusiruna alhaqa ba sa ganin gaskiya walahum azabun azim suna da wata irin azaba mai girma a kansu ai kauyin da'imin wahon na ita ce azabun wuta al'azim duk da kaga ce azimun liddul haqir kishiyan haqir ne opposite eh kama annal kabira liddul sagir ko al kabiru liddul sagir wannan ce babba wannan karami kaga opposite wal azimu a azam min al kabir sunan ce azimu to ya fi kabiru girma to hadar azabu azabun azimun Allah ce za a yi musu walakum azabun azimun wata irin azaba mai girma ko azabun shadidin ashaddu min kulli azabin hada ya haƙƙin kufar a haƙƙin kafirai wannan zana wannan aya ta gaba ta sauka fil munafiqina a sha'anin munafiqai kun dai ji su mu'mine mun gane su a aya hudu hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna an gane su su kenan mu'mine iyakar sifan su kenan to sai kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun kaji aya daya كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم mun gane su a aya biyu kafirai to za a shiga munafikai su kuma aya goma sha uku eh aya goma munafunci bai da kyau duk abin da mutum zai in kafircin ma za ka yi ka fito direct eh direct kawai ka nuna kai ya nuna shi kafirin ne to Allah ya fi son haka amma ka zama kana cuwa-cuwa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalau ila sha qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una kan sanin ko kuma ya zama ana ana menene muzabzabi na faina zalika la ilaha illa wa inna ilayhi wa la ilaha illa inna ilayhi alhamdulillah alhamdulillah bismillah eh la ilaha illa wa la ilaha illa yau suna nan yau suna can to kaga in aka yi haka wannan sifa sifa sifa sifa munafunci eh sifa munafunci kenan ya zama sifa munafunci to shine aka ce an saukar da wannan aya ga shugaban munafikan Madina shine Abdullahi bin Ubay bin Sulul wa sahabi da sahaban shi kanu idza atu ila musu in sun zo wajen musulmi kanu da musu ce nanu ma akuna tare da ku wai za ta zuku in sun je wajen kafirai kula nanu ma akun ba tare da ku da hukumar wajen Muhammadu da mutanen sa kawai muna musu dubara ne tare da ku muke habar al-haqqu tabaraka wa ta'ala shi Allah ya bada labari bi halin da halin sai ce wa minan nasi muje muje karatu ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدرون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون آه الله سبحانه وتعالى cigaba da gaya mana sifan munafukai sai ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai mai yaqulu wanda ke cewa amanna mun yi imani billahi da Allah wa bil yawmil akhir da rana ta ƙarshe ai yawmul ita ce ran tashin kiyama sun miya an ambace ta da bil yawmil akhir li annahu akhirul ayyam ita ce ƙarshen kwanuka duka wa ma hum bi mu'mini Allah ce ƙarya suke yi ba su imani ba ru'i fi ma'ana man kaga an kiyaye man ma'anan man din ita man tana daukar jam'i ma'anarta saboda an ce wa minan nashi man yaqulu man yaqulu kaga ya zo mufradi ko to amma kuma sai ce sai ce wa ma hum bi mu'minina to kaga ma'anan man kenan wa ma hum bi mu'minina sai ce man yaqulu kaga mufradi yawa ba man yaqulu na ba a man yaqulu amma sai zo da ƙarshe ce wa ma hum bi mu'minina to kaga ma'anan man din kenan yukadi'una Allah suna yaudaran addinin Allah karka ce ana yaudaran Allah wani su sun ga Allah ne bare su yaudare shi to addinin Allah suke yaudara wallazina amanu suna yaudaran masu imani bi izhari mai hilafi ma abdanu saboda suna bayyana da sabanin abin da suka boye min al-kufri na kafirci da ya dafa anu akamuhu da nawiya dan su tunkuɗe hukunce hukunce na duniya wa ma yukhadi'una ba kowa suke yaudara ba illa anfusuhum shi dai kawunan su domin la'anna wa bala khida'ihim masiban yaudararsu raji'un ilaihim za ta koma wajensu fa yabtalahuna fi dunya za su kunyatu a duniya bi ila illahi nabiyahu saboda Allah zai tsinka yadda annabi alama abdanu ga abin da suka boye wa yu'aqabuna fil akhirah sannan ai musu azaba a lahira wa ma yash'uruna alhali ba san ma ya alama abin da suke aikata ba ma ya alama alhali ba su san anna khida'ahum yaudarar su ba da anfusun za ta koma makaunin su wal mukhada'atu hina min wahidin ne mukhada'a fa'ala ne laisa ala babi ka aqabtul lis kamar ce aqabtul lissa na azabtar da dan fashi ko a larabci wa zikrullah amma me yasa yace Allah din yukhadi'un Allah eh da yace to tanwihin bil muslimina wannan daga wato daga darajar musulmai ne domin da annahu haqiqatan inna ma yukhadi'un al muslimina ba musulmai suke yaudara ba to sai ja'ala Allahu mahada'atul muslimina bi manzilati mahada'atul Allah sai Allah ya sa yaudaran musulmi a matsayin yaudarar sani kawai in ka yaudari musulmi ka yaudara Allah shi yasa ce yukadi'una Allah eh ai suna yaudaran addinin Allah suna yaudaran masu imani fi qulubihim maradun shakkun wani faƙun ko kwanto da munafunci ya taba hoya mrul a kulo shi yake raunanar da zukatunsu fa za da humul lahu marla Allah kuma ya ƙara masa wani ciwo akan wancan din bai ma anzalahu saboda abin da ya saukar min alquran na alqurani likufrihim saboda sun kafirce bihi da shi hadal mar wannan rashin lafiya fa ya tamilu ayyakuna hissiyan yana daukan ya zama hissi abin da ake iya gani ba ma'anawi ba ko kuma ya zama ma'anawiyan din ma'anawiyan fi kulubin shakkun wani faƙon ma'anawiyan kenan a ma'ana a cikin zukatansu akwai kokonto da munafunci wa haza marlun ma'anawi wannan shine rashin lafiya na ma'ana au marlun haƙiƙi ko kuma rashin lafiya na haƙiƙa ne anna ziyadatul imani quwwatun nabi domin wato da ɗuwan imani wa quwwatun nabi da ƙarfi na mazala wa zuhurihi ko wa zuhuruhu da bayyana sa'ad daim alladhi yazdadu sha'an ba'da sha'in wanda wani abu ke karuwa bayan wani abu na imani yana dan samun hawa na imani eh kadan kadan kadan kadan daga abun yana karuwa eh wa quwwatu shawkatul muslim da da karfin kuma makamai na musulmi wa zuhurun nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana mazala au fazadahum Allah du'a alai ko kuma a'a Allah ya kara addu'a kansu marlan din kenan Allah ya ziduhum marla ko kuma ce addu'a ne aka yi aka ce Allah ma ya ƙara musu rashin lafiya eh da ce fa za da humun lahu marana aka ɗauka addu'a ne ta wani eh kamar ma addu'a ne aka yi musu cewa wai Allah ya ƙara musu wata rashin lafiya akan wani walahu azabun alimun suna da wata irin azaba mai raɗaɗi bima kanu yukazzibun dalilin abin da suke karyatawa saboda karyata bi qira'atu warsh in ka ce yukazzibuna warsh ko kuma bima kanu yakzibuna qira'atu asin kenan hafs na'am wai da kila lahu وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون to har yanzu dai muna cikin maganar munafukai ne Allah ya ce wai za qila lahum idan an ce munafukai la tusidu fil ardi ku daina banna a bayan ƙasa bil kufri da kafirci wa ta'wiki da tsare mutane daga barin imani qalu sai kai suna cewa inna ma nahnu muslihuna ai lallai mu masu gyara ne, eh, walai sama na hannu fi bi fasadin, mu ba masu ɓanna ba ne, gyara mu ma muke yi, ya ƙulu za su zance innahum muslihuna, wai su masu gyara ne. Wa ina lazina ya ƙaluna inna ma huwa mudaratun ma alkufar, abinda suke yi wai mudaranci ne, eh, lallashi suke da kafirai don su zauna lafiya da kafirai. Yasa sai su buga nan su buga can. Wa yuridu na maslahatin suna nufin wata maslaha fa muslihun su masu gyara ne wa bil haqiqati amma haqiqa fa inna innama hum mufsiduna mabannata ne inji Allah qala ta'ala ala ku saurara ku ji innahum humul mufsiduna su mabannata ne ala litanbihi kalimatu tanfada kika ji fadakarwa ne innahum humul mufsiduna bi ta'kidi walakin la yashurun alhali basu san banna suke ba sa'ala philosophy aliman wani philosopher philosophy an ce philosophy wani ma irin malaman nan ne masu wanda suka kware wajen irin ko geography ko wani wani fanni irin na na, na yahudawa to sai ya tambayi wani malami yace kadina rafi kalamin arabi hashwan muna ganin akwai hushuyi a zancen larabci najidun ya kuluna zaidun qa'imun wa yaquluna inna zaidan qa'imun muna samun laraba suna cewa zaidun qa'imun kaga zaidun an ce zaidun qa'imun ai mubtada ne da habru mubtada ko to ko kuma ko kuma sai sai ce inna zaidan qa'imun to kaga kuma nan wurin zaidu ismu inna qa'imu habru inna ko kuma ya kulu sai ce in in zaidan inna zaidan la qa'imun har yanzu dai zaidu ismu inna la qa'imu habru inna to wai me yasa laraba suke kawo wannan hashu a cikin a cikin zancen su wato cakuɗe wancan yayi kama da wancan wajen ajabuhul alimul arabi sai malamin nan balarabe ya ba shi amsa ƙala lahu sai ce la babu hashau a zancen larabawa in an ce zaidun qa'imun ikhbarun ai qiyami zaidun ana ba da labari fa zaidu ya miƙe tsaye ba da labarin miƙewar zaidu ake ko ehe ko kuma inda zaidan qa'imun jawabu su'alin muqaddas wato jawabi ne na tambaya abin kaddarawa kamata ina zaidu ta ga zaidu can tsaye ina fata an gane eh ko kuma wa inna zaidan la qa'imun raddun ala munkir qiyam zaid wannan ko ana raddi ne ga wanda yake inkarin tsayo zaid anya zaidin nan kan a tsaye yake fa inna zaidan la qa'imun har sai da ya rantsuwa wace wallahi zaid a tsaye yake gashi a tsaye to ka gani inna lit ta'kidi ne to al munafiquna qalu amanna bi sigatil fi'li suka eh suka ce amanna mun imani to amma Allah da zai ba su jawabi ka gani ko ajaban sai ce wa ma hum bi mu'minina ko Allah bai ce wa ma yuminu ba a sai ce wa ma hum bi mu'minina kin ji jawabin da Allah ya ba su kenan lam yaqu wa lam yuminu Allah bai ce da suka ce amanna Allah bai ce wa lam yuminu ba Allah kama qalu fi'lan bi sigatil fi'li amanna ya zo da shi siga na fi'li faradda alaihim ashadd min da'awa sai Allah ya ba su raddi mafi tsanani daga da'awar da suka lanahu akrajuhum min majmu'il wa don an yitar da su baki ɗaya daga layin masu imani wa ma hum bi mu'minina ba su zama masu imani ba ba wa lam yu'minu ba su imani a ba su zama masu imani ba don gurungum law qala ba amanu faqad ba ba aka rajo min dimatu idan ka yace ba su imani ba a to ba a fitar da su layi ba ke amma wa ma hum bi mu'minina ba kowa cikin su an fitar da su layi wai ga kila Saminu, da kuma abin zuba.
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iza qila lahum idan an ce da su aminu ku zo ku imani mana kama amanan nasu kamar yadda sauran wato ainihin sabon annabi suka yi imani, annasu nan sabon manzon Allah, kamar yadda sabon manzon Allah suka yi imani, ashabu nabi, ƙalu sai ka sun ce, minu, kai, mu ma za mu yi imani kama amana su fa, kamar yadda jahilai suka yi imani, wai jahilai, wai sabon annabi su ne jahilai, wawaye, wai su ne wawaye, sabon annabi su ne wawaye jahilai. La na fa'alu ka fi ilimi, mu ba za mu yi aiki irin na jahilai ba. Allah, ku saurara ku ji. Allah ya ce innahum sufa su ne jahilai walakin la alhali ba sun su jahilai bane wai zalaku
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجعت تجارتهم وما كانوا مهتدين نعم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا كلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آه الله سبحانه وتعالى har yanzu da yana ba da shifan waɗannan munafukai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa idza laqul ladina amanu idan sun haɗu da waɗanda suka yi imani qalu amanna sai ce mu ma mun imani amma wani za ka lau idan sun ware can raja'u sun koma ila shayaɗi ne zuwa shugabannin su kaji Allah ba ya kira shugabannin su da suna shayaɗi ne ai shaɗanun ne in sun koma wajen ru'asa'ihim shugabannin su kalu sai ka suna cewa inna ma'akuran kare da ya muna tare da ku muna tare da ku lamma la qaulil mu'minina qalu amanna bi sigatil fi'li kenan ko haza ahabbu ta'biran shine mafi saukin fasara amma lamma rajau ila shadin qalu inna ma'akum bi sigatil ismi kaga sun gaya musulmi bi sigatil fi'li amma da suka zo wajen shugabannin su bi sigatil ismi inna ma'akum haka suka ce amma da suka haɗu da musulmai amanna bisigatul fi'ili can kau inna ma'akum bisigatul ismi wa takidi bi inna har ma so kawo takidi da inna inna ma'akum kafiri inna ma nahnu mustaji'una muna modancin izgili ne eh bi izharul iman da bayyana da iman da muke sai Allah ya ce to bari ku ji Allahu yastahzi'u bihim Allah shine zai sakanka zai sakanka musu da izgilin da suke ayu jazihim bi istiza'ihim wa yamudduhum sannan Allah zai masu mai zai masu jinkiri eh yamhaluhum fi dughyanihim ya amahuna suna kai komo fi dughyanihim a cikin shishigin su bi tajawuzul hadda da ƙetarewar su iyaka bil kufri da kafirci ayya amahuna yataraddaduna ta'yuran suna kai komo don dimuwa ulaika alladhina sharaw dalalata bil huda waɗanda mutane su ne waɗanda suka musanyo wato ɓata da shari'a ma'ana suka ba da shari'a suka anso ɓata istabdalu hadihi sun canzo shi fa ma rabi hatti jaratuhum Allah ya ce kasuwancin su babu riba ba su shi riba ba wanda ya ba da shari'a ya karɓo ɓata ya ba da musulunci ya karɓo kafirci eh ya ba da imani ya karɓo shirka wannan ya ci riba a'a Allah ya ce fa ma rabi hatti jar kasuwancin su babu riba wa ma kanu mutadina ba zama shiryayyu ba fi ma fa'alu ga abin da suka aikata wala raba Allahu masalan lahu sai Allah ya ƙara sanya wani misali ga munafikai wala raba al-masal ashadda tawliha lil ibara domin buga misali shine mafi tsananin bayyanarwa wato ga ibara li'annahu yumassil ghaib bil halir wal man'u bil hissi domin yana misalta ne ga'ibi da wanda yake nan ko kuma ma'anawi da hissi wanda na ma'ana da wanda ake iya gani masaluhum
مثلهم to lokacin to yayi yayi sadaka Allah saboda zamu zamu taɓa wancan ba alhamdulillah nan kan su mu ne da ba masaluhum alhamdulillah